ya ce, faɗin Abu Ja'far At-Tahawi da ya ce, Ba'ithun bila mashakka, Allah shi ne mai tayar da bayi bayan mutuwa ba tare da wahala ba. To, me yake nufi da wannan? Ya ce, Haza min ajaibi ƙudratihi, wannan yana daga cikin ababen ban mamaki na ƙudurar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ta yadda yake yin gagarumin aikin da babu mai iya shi duk duniya sai shi, kuma ba tare da ya sha wahala ba. annahu cewa shi Allah yumitul khalqa ke kashe bayi wa yufnihim yake batar da su hatta ya talashau har su lashe su bace wa yasiru turaban su zamo ƙasa wa rufatan su zamo riddigaggen kashi wanda idan ka murmushe shi zai zama kamar toka ya rinka gari-gari hatta ya ƙulal jahilu hatta kai jahili kaji yana cewa la yumkinu ayyau haka kuma a ce su sake dawowa kamar yadda suke a da ba kamar yadda ayoyin qur'ani da yawa sun faɗi haka jahilan kafirai sun faɗi wannan suna masu inkari na yuwar dawowa bayan mutuwa sai ce walakin Allah azza wa jalla sai dai Allah mai girma da buwaya rawuka ba za su yi wa Allah wahala ba wajen ya halicce su da kuma wajen ya dawo da su bayan sun mutu an gane ko wannan aya tana cikin suratul luqman aya ta 28 to haka nan Allah ya ce wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fis samawati wal ardi huwa al-aziz al-hakim wa huwa shi Allah shine allazi wanda yabda'u al-khalqa ya fara halitta thumma yu'iduhu kuma shi zai dawo da ita bayan ta mutu bayan ta tafi wa huwa kuma al-i'adatu dawowar ahwanu alaihi ya fi sauƙi ga Allah wanda su kafiran suke ganin ya fi wahala to shi Allah kuma ya ce ya fi sauƙi gare shi malamai suka ce ba wai dan a farkon Allah ya wahala ba a'a wannan haka abin yake a ɗabi'ance duk mutumin da zai yi abu ba wai Allah ba to yi a farko ya fi masa ne wahala amma yi a karo na bifa ya fi sauƙi saboda ka samu experience wannan a ɗabi'ar ɗan adam ma kenan to ina kuma ga ubangijin bayi shi kan Allah da yi a farkon da yi karo na biyun duk ɗaya ne a wajensa domin a ayar da ta gabata ya faɗa ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida da halittar ku da tayar da ku kamar rai ɗaya ne ma'ana yadda a farko ba mu wahala ba a biyun ma ba za mu wahala ba yadda na farkon bai gagare mu ba na biyun ma ba zai gagare mu ba to da haka Allah subhanahu wataala ya ce وله المثل الأعلى kuma sifofi madaukaka sun tabbata ga Allah fis samawati asammai wal ardi da ƙasa wa huwal azizul hakim kuma shi Allah mabwayi ne mai hikima mana duk wata sifa ta tawaya ba bata dace da Allah ba ko da kajo kajo sun jingina masa to ƙarya ne shine yace lil ladzina la yu'minuna bil akhirati masalus sawi walillahi al masalul a'la kafirai suke da miyagun sifofi amma ku shi Allah sifofinsa maɗaukaka ne an samu daga cikin kafirai waɗanda suka ce Allah talaka ne wai saboda Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba wa Allah rance rance mai kyau sai suka ce a Allah Muhammadu talaka ne yana neman rance su a tunanin su duk wanda yake neman rance wane ne talaka ne wanda kuma ko a mutane wannan ka'ida ba haka take ba abinda ‘yan kalakato suke musun hadisin cewa annabi ya rasu amma sulkensa yana jingine a wajen wani bayahude don karɓar kwanan abinci don ya za a yi Allah ya ce wa waje daga a'ilan fa'agana Allah ya same ka talaka ya wadatar da kai kuma a ce wai annabi ya mutu ana bin sa bashi su a wajensu in dai kana da wadata ba za a bi ka bashi ba a shirmansu ba su san akwai bashin ma da sai manya ake ba ba sai wa mawadata yanzu idan ka je banki banki su baka bashi sai ka bada me collateral ko collateral collateral kamar wata jingina duk bashin da kaji an ce an yi jingina na mawadaci ne ba na talaka bane yanzu idan banki zai baka bashi sai ce sai kana da jinginar kuɗin da suka kai kaza ko kadarar da ta kai kaza sannan za a baka bashin to yanzu wannan bashin talauci ne ya jawo shi kuma na gaya maka ban cirewa duk wani mai kuɗi hula ba a Najeriya ana bin sa bashi sai dai in ba ɗan kasuwa ba ne shi yasa bahaushe ma yake karin magana ya ce bashi hanji ne yana cikin kowa sai dai akwai na talaka akwai na babba yanzu ka je ka tambayi masu sai da dankalin turawa masu sai da nama masu kaza bashin da suke bin manyan attajirai saboda su manyan attajirai sai dai kai ta kai musu in kuɗin sun taru sai ka faɗa sai a biya ka to yanzu dan alhaji wani hamshakin mai kuɗi ya mutu sai wani mai nama ya zo ya ce ina bin sa bashi sai a ce ya ce to haukar ‘yan tatsi ne ya sa suka kasa gane wannan. Ai, an ce annabi ya mutu, sallallahu Alaihi wasallama, silkensa yana jingina a wajen wani bayahude saboda abinci da ya karɓa don ciyar da iyalinsa. Na farko tukuna, da sai su gano yaushe ayar ta sauka kuma yaushe aka ci bashin. Idan ayar ce ta riga bashin, to shi ne sai su ce ma an samu cin karo. Ko ba haka ba? amma idan bashin ne ya riga ayar ai ba matsala ka ci bashi kafin ka samu kuɗi akwai matsala ka ci bashi lokacin baka da shi sai kuma daga baya ka samu akwai matsala ba matsala aya dai ta tabbatar da cewa annabi ya taba zama a halin talauci wa wajadaka ailan Allah ya same ka marashi talaka kalmar ail bi ma'anar faqir وما يدني الغني متى جنا فقير متى جناه وما يدني الفقير متى يئيل ذاك الايله بمعنى الفقر الفاقه to aya ta tabbatar annabi ya taba zama talaka Allah ya ce ba na tadda kai talaka ba na wadatar da kai to tunda ya taba yin talauci kaga a samu bashi ba abin mamaki bane inda sai da ayar ta sauka ne yana da wadata sannan ya ci bashi to ko shi da wannan ba za ta yi musun hadisi ba domin akwai bashin me mawadata kuma me hikimar da yasa annabi ya ci bashi saboda shi annabi baya roko sahabbansa in za su san yana cikin bukata wallahi in za su kare sai sun biya masa bukatar ba za su bari ya kuka ba to amma shi kuma annabi baya so ya matsa wa sahabbansa baya roƙon su ya gwammace ya je ya ranta kuma ya ranta ma a wajen mutanen da ya san ba za su ɗaga masa ƙafa ba su ne wa yahudawa to sannan ya ba su jingina wannan jinginar don ta tabbatar da cewa alaƙar ta ƙullu domin ita daman ba da jingina idan kana so karanci wani abu a wajen wani sai yake da shakka babu wanda za su yi shaida ko so ake a yi abin cikin sirri ba sai an gayyato shaidu ba to shine sai a ba da mai jingina وإن لم تجدوا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا da Allah ya faɗi ƙa'idojin bashi ya ce a yi da rubutu, iza ta dayantun bidainin ila ajalin musamman faktubu, wal yaktub bainakum katibun bil adil wala yaba katibun an yaktuba kama allamahu Allah fal yaktub wal yumlil allazi alayhi alhaq wal yattaqillaha rabba wala yabkhas minhu shay'a fa in kana allazi alayhi alhaq safihan aw da'ifan aw la yastati an yumilla huwa fal yumlil waliyuhu bil'adili wastashidu shahidaini kaga wannan duk ka'idar bashi to sai a gaba sai Allah ya ce wa in kuntum ala safari amma duk da haka idan kuna halin tafiya sai bukatar rancen ta taso ko kuma wani uzuri makamancin haka wanda ba kwa san a kafa shaidu ba kwa san a yi rubutu to farihanun maqabuda in za a yi bashi a bada jingina to shine manzon Allah ya dabbaka wannan ayar ya bada jingina to sannan shi kansa silken ai dukiya ce da haka ba ana nufin annabi sallama talaka bane wanwar bare ka ce an ci karo da aya tunda yana da silke yana da kuɗi silken kayan kuɗi ne dan inda silken ba kayan kuɗi bane ba yahudan ba zai yadda ya karba ya bashi wani abu ba kuma a ka'idar ma ita jingina bari ka ji galibi ana ba da abin da ya fi abin da za a rantar ne idan kana so ka ranci dubu goma to sai ka ba da abu na dubu sha biyar me yasa ka ba da shi saboda kai ba ka so ka siyar da abinka kana bukata amma kuma kana bukatar wani abu ɗan ƙaramin da bai kai shi ba to idan ka ba da nakan mai daraja shi wanda zai baka ba zai ji nauyin ya baka ba ya san ko baka biya ba wannan yayi me ya isa to da haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi aiki da wannan ayar ne ta Qur'ani kuma wannan yana nuna maka tawalu'unsa da rashin son duniyarsa da rashin ɗorawa mabiyansa nauyinsa saɓanin sauran masoyan duniya irin ‘yan bida za ka ga duk rayuwarsu a kan almajiransu take a kan muridansu take zai ƙara aure muridi ne zai yi kaza an yi haihuwa muridi wane ne zai yi kaza kuma da muridin ya talauce sun bashi kenan Allah kaɗai ya san attajiran da malaman sufaye suka talautar sai a zo a yi ta ruɗar su cewa in kana tare da shehu ba za ka talauce ba ai ta ziga ka ka je ka ci bashin banki can ka ci kaza can ka sai da kadarar ka can duk shehu ya kwashe ma kuɗi kai wallahi saboda rashin kara akwai shehunnan da suka bawa almajiransu attajirai ƴaƴansu lokacin suna da kuɗi amma kuma su suke yi wa hidima da kuɗin amma da suka kare har ƴaƴan sai da aka kwace har ƴaƴan sai da aka kwace to shi manzo Allah ba irin wannan shugaban bane ba wanda zai dorawa bayan mabiya nauyinsa shi yasa ayoyi cikin suratul shu'ara wama as'alukum alaihi min ajr wama as'alukum alaihi min ajr Allah yana ta faɗa ka gaya musu baka neman wani lada a hannunsu kuma wannan ɗabi'ar annabawa kenan wannan ɗabi'ar masu da'awar gaskiya kenan amma kawai dan ka zama malami kai ne roƙon wancan kai ne roƙon wancan ka lalata darajar ilimi ka wulakantar da kanka shi yasa mu'minu yasin mu'minin da Allah ya ba mu labarin sa a suratu yasin shaidar da yawa annabawa ba sa roƙo ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun kuma wannan ita ce sifar masu da'awa na gaskiya za a gaya maka gaskiyar za a nuna maka daidai ɗin kuma ba a buƙatar silai biyar ɗinka to amma a wancananka duk motsi sai ka biya komai sai ka biya addu'a kaza ce sai ka biya laƙani kaza ne sai ka biya kai hatta kare annabi in za a kare sai an biya mutane sun zama 'yan kasuwa 'yan kasuwar addini yanzu kwanan nan an samu hatsaniya tsakanin yan tijjaniya ijunansu sai gashi suna faɗa wata kalma ijunansu wanda in wani ne ya faɗa sai a ce shari ne akwai wani yaro mara kunya a bauchi wanda yake zagin mutane sai gashi sun fito suna ce masa wai ɗan raddi sana'a ashe wai duk zagin da yake wa mutane ma biyan za ake yi ka san ita matsala a ɗariƙa in kai ba ɗan shehi ba ne ba ka da mutunci duk iliminka ba ruwansu da kai kuma duk jahilcin ɗan shehi shehi ne shi ɗan muridi muridi ne har abada ɗan shehi kuma shehi ne har abada to muridan da suke ganin su ma sun isa su zama wasu to amma su ba 'ya'yan shehunnai ba ne to dole da ƙarfin tsiya da ci da ƙarfi suke nema wa kansu matsayi to yadda za ka samu matsayi ka ɗauki zagin ibnu taimiya sai ka ci abinci ɗauki zagin ibnu abdulwahab sai ka ci abinci ɗauki zagin malam jafar sai ka ci abinci ɗauki zagin malam albanin zaria sai ka ci abinci to akwai masu cin abinci da mutuncin malaman sunna saboda me saboda shi ba za a je wajensa ba a ce ga sadaka ubansa ba shehi ba ne shi muridi ne tsantsan tsakwaran tsarin capitalism shine in kai talaka ne talaka za ka mutu in mai kuɗi ne mai kuɗi za ka mutu mai kuɗi baya talauci talaka kuma baya kuɗi da haka a ɗariƙa ɗan muridi baya zama shehi ɗan shehi kuma baya muridantaka da haka shehi duk jahilcin ‘ya'yansa shehunnai ne su shehunnai ake haihuwarsu su kuma muridai muridai suke haihuwa ‘ya'yansu ya rayu muridi ya mutu muridi ya haifi muridai Allah ya sa mu gane da haka dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatar da shi bayan da ya kasance baya cikin wadata, wannan kuma bai ci karo ba da me? Da samun ya ci bashi, ba inda aka ce bashi dolan dole sharaɗinsa sai ka zama talaka. Ga misalai nan a rayuwar ta yau da kulle, shi kansa wanda zai zo yana musun wannan, ɗan ƙalakacin, in dai babba ne a unguwarsu ba zai wuce a wani kanti na kusa da gidansa inda ake karɓar abu daga gidansa a ce ana bin sa bashi ba. Ba kuma dan talaka ba ne, saboda ita rayuwa haka take. haka take ba wai dan kaci bashi yana nufin kai talaka bane ba yanzu daga gidanka zaka iya tura wani kanti kace a karbo maka kaza a karbo maka kaza an tara lissafi sai a turo ma sai ka biya shin wannan yana nufin kai talaka ne da haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya same shi talaka amma ya wadatar da shi kuma manzon Allah ya rasu ya bar bargon silkensa a wajen bayahude sakamakon wasu kayan abinci da ya karba dan a ci a gidansa wannan baya cin karo da waccan aya sannan wannan baya nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa taimaka masa a'a shine baya so su san halinsa ma'ana su san yanayin da yake ciki a gida hadisi fa ya tabbata sai al-bukhari da muslim wata rana manzo Allah ya fito da daddare tsakar dare yunwa ta hana shi bacci yana fitowa ya fito tsakiyar unguwa sai suka ci karo Abubakar ya fito sai ce da Abubakar me ya fito da kai cikin wannan dare yace amma aikin Allah kai me ya fito da kai yace yunwa ce wallahi yace wallahi ni ma ita ce suna tsaye sai ga Umar ma ya fito Umar yace me ya fito da ku suka ce kai me ya fito da kai yace yunwa ce sai manzo Allah yace ku zo mu je gidan wani ɗaya daga cikin mutanen Madina manzo Allah ya je aka kwankwasa gidan mutumin ya fito ya bude ya ji murya annabi yace manzo Allah lafiya annabi ya ce ba matsala in akwai abinci a babu ya shiga gida da murna annabi ya zo gidanka cin abinci ai a ranar ba ka da wanda ya ba wanda ya kai ka babban bako yana shiga gida bai yi wata wata bai je zaro sharɗe biyar roƙa zai shiga garke yanko sai annabi ya ce masa ba a sannu ba a sannu kar ka yanko uwar garke saboda in ba haka annabi ya masa ba wallahi sai yanke dabbobin kaf saboda farin ciki saboda ƙaunar da sahabbai suke wa annabi saboda ƙaunar da sahabbai suke wa annabi da ka sai da annabi da kansa yake rarrashinsa ba a hankali ba a hankali yanko ƴar ƙarama wacce za ta ishe mu ba sai kayan ko mana babba ba to wannan ita ce ɗabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tausayin na ƙasa wajen tausayin sahabbansa baya so ya dora musu nauyi da ɗawainiya a rayuwa to wannan shine hikima da haka dai ubangiji subhanahu wataala duk wani aiki da zai babu wahala a cikin aikin sa da haka da yace man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wa zai bawa Allah rance rance mai kyau nan baya nufin Allah talaka ne amma yahudawa sai suka fahimta irin ta yan ne suka ce tunda an ce Allah yana neman rance to kina Allah talaka ne tunda kamar yadda suka ce tunda an ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu ko ya bar duniya ana bin sa bashi kenan ya mutu talaka wanda ba haka bane ba shi Allah abin da yasa ya ce wa zai bawa Allah rance dan ya sa maka ƙarfin gwiwa lokacin da za ka yi sadaka kila wanka za ka ba ko ƙaninka ko wani ɗan uwanka mutum mabukaci to Allah yana so ya daɗa ƙarfafa maka gwiwar ka yi sai ce in ka bashi kamar Allah ka ba kuma kamar rance ne ka ba Allah to ba Allah ba duk wani mai mutunci in ka ɗaurance ka bashi kana da fargaba? ba ka da fargaba ka san me kuɗinka za su dawo to ina kuma ga Allah da haka Allah ya faɗi haka ne don ya sa mana ƙarfin gwiwar taimakon ‘yan uwanmu kuma don ya ba mu lamunin duk abin da muka bayar shi zai biya mu sai ce rance ne a kansa shi zai biya to amma yahuda sai suka ce wannan ya nuna Allah Muhammadu talaka ne yana neman rance shine Allah ya ce laqad sami Allahu qawlan ladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ji maganar da waɗanda suka ce masa wai shi talaka ne su su ne mawadata To kaga jifan Allah da kalmar talauci wulakanci ne, kaskanci ne, mummunar sifa ce ko a ɗan adam ba za ka so a ce kai talaka bane, sai dai in Allah ya kaddara ya ka iya. Amma in san duk talaka ne zai so ya zama talaka? To kaga kenan sifa ce ta kaskanci, musamman kuma an jefa Allah da ita wanda shine mafi kamala. To irin waɗannan sifofi da Yahudawa suka rinka jifan Allah da shi kamar su ce yadullahi magalula hannun Allah marowaciya ce shi ne Allah ya ce wa qalatil yahudu yadullahi magalula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu kaga cewa hannun Allah marowaciya ce makukumciya ce a tambala take a shanye take ba ta ma kyauta wannan cin mutunci ne jingina na ƙasa ne ga Allah to haka nan suka ce Allah yana da ɗa samuwar ɗa kasawa ce me yasa ‘yan adam Allah yake ba su ‘ya'ya don su taimake su don suna da naƙasu akwai lokacin da za ka kai dole ɗanka shi zai maka komai in dai rayuwarka ta yi tsawo daidai da ka miƙe sai ya ɗaga ka to kaga ashe samuwar ɗa gazawa ce ana baka ɗa ne don ya taimake ka a nan gaba to shi Allah baya gajiyawa da haka ka jingina wa Allah ɗa mai da shi baya kai ƙasƙantar da shi kai jingina masa ta waya kai to haka samuwar mata me yasa muke aure don mu samu mataimaka domin muna da buƙatuwa zuwa ga mataimaka wacce za ta dafa maka abinci wacce za ta yi maka kaza wannan tawaya ce Allah ya fi ƙarfin wannan da haka Allah bai da mata in ka ce Allah yana da mata ka mai da shi baya ka kaskantar da shi ka jingina masa tawaya yadda mace ba ta cika sai da namiji haka namiji baya cika sai da sai da mace to shi fa Allah cikakke ne ta kowace fuska to shine Allah ya dunkule yace duk waɗannan miyagun sifofi da suke jinginawa Allah nasu ne lillazina la yu'minuna bil akhirati masalus sau'i miyagun sifofi sun tabbata ga waɗanda ba su imani da lahira ba na cewa Allah talaka ne su ne talakawa Allah marwaci ne su ne marwata Allah yana da ɗa suke da ƴaƴa Allah yana da mata suke da mata saboda tawaya amma walillahi almasalul a'la shi ko Allah yana da sifofi mafiya daukaka da kamala subhanahu wataala wadaka Sheikh Bassam ya Sheikh Fauzan yace fal mushrikuna mushrikai ankarul ba'sa sun yi inkarin tashin alkiyama istib'adan minhum suna ganin ba zai yiwu ba abin yayi nisa wa qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida suna ganin ba zai yi ba a wata ayar suka ce zalika raja'un ba'id wannan koman yayi nisa a ce mutane yau sama da shekara miliyan sau miliyan ba a san adadin miliyoyin ba sun mutu kuma ashe za su dawo inda aka binne su ma yanzu ba a san ina bane makabartar ta baje an yi gine-gine a wajen yanzu babu su kuma a ce za su dawo zalika raja'un ba'id wannan koman yayi nisa kama zakarallahu zalika anhum kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada labari game da haka a kansu kala yace may yuhyil izama wa hiya ramim zaka ji kafiri yana cewa wane ne zai rayar da kasusuwa bayan sun rididdige a cikin ƙasa sun zama gari sun zama ƙasa sun bi ƙasa wa yake da ikon wannan tambayar anan istibadan ne wastinkaran suna ganin abun ba zai yiwu ba ƙarya ne ma a cikin suratu yasin qala subhanahu wataala sai Allah mai girma da buwaya ya ba su amsa qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra kace da su wanda zai dawo da ita ita kasusuwan da masu su wanda ya kirkire su ne a karan farko shine Allah wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi Allah masani ne da dukkan wata halittarsa duk yadda makabarta ta tsufa ta baje ta zama gari akai gida a wajen ko wajen ya koma kasuwa shi Allah ya san mutanen da suke wajen kuma zai tada kayansa subhanahu wata'ala wannan aya ita ma tana cikin suratu yasin aya ta 79 da ka awwala marratin laysa laha wujudan aslan ka sani a karan farko da babu mutane duniya da ba kowa filin Allah ne kawai fa aujadaha daga baya Allah ya zo ya samar da kowa din min al'adami daga babu subhanahu wa ta'ala mai girma da buwaya, fallazi khalaqaha min al'adami, da haka wanda ya halicci mutane daga babu, alaisa bi ƙadirin ala'i adatiha, shin yanzu wannan bai da ikon ya sake dawo da su, min babi aula, ai wannan ku shi ya fi ma cancanta. An gane ko? Dawo da abu ya fi nuna halittar farko ta fi nuna isa sama da me dawowa da abu. shi yasa yanzu bari mu buga mana misali yadda zamu fahimta Najeriya ba ma kera mota haka ne amma kuma idan mota ta zo Najeriya ta yi hadari ta komai muna da waɗanda panelbitan da za su gyara ta to me yasa ba ma yi da farko amma muna iya tayar da komada saboda yin yafi me wahala tayar da komada ba ta da wahala shi yasa duk ƙasar da ta ci gaba zaka ga tana kirkira amma ƙasar da bata ci gaba ba ita sai dai ta yi ne kwaikwayo sai dai ta yi mai da tsohuwa yarinya ba za ta iya yin mota ba amma yanzu duk ga panel bitas nan muna da su ba su iya yin mota ba amma sun iya su gyara me mota saboda yin a farko yana da wahala ba kowa ke iya ba amma maido da ita ka gyara ta wannan ya fi sauƙi to da haka allan da ya halitta a farko babu ita in ya ce zai dawo da ita wannan abu ne mai sauki domin a ka'ida ta kirkira kirkira ta fi wahala sama da me sama da maido da abu a tayin masa da komada hadha fi nazaril uquli wannan a duba na hankula ma kenan wa illa kai koda babu wannan misalin wanda hankali ya yarda da shi fa inna allaha subhanahu to shi Allah mai girma da buwaya la yuqasu bi khalqihi ba a gwada shi da halitta ko da halitta ba su iya abu ba shi Allah yana iyawa ko da halitta kirkira a farko ta ne musu wuya dawowa ta ne musu sauki to shi Allah kirkira a farko ba ta yi masa wuyan ballanta na dawowar subhanahu wata'ala inna ma zalika li darbil masali kawai an gaya maka wancan ne dan a buga maka misali ta yadda zaka fahimta da hankali ballantana da nassi domin buga misali yana sa mutum ya fahimci abin da da bai fahimta ba shi yasa Allah ya yi amfani da hanya ta buga misalai don fahimtar da bayi Qur'ani cike yake da misalai shine Allah yake wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال من بقى مكم مثالي وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون daka hanyar buga misali hanya ce wacce cikin sauki mutum sai ya fahimci abu mai wahalar ganewa amma da misali sai ka fahimta shi yasa larabawa suke da karin magana suna cewa bil misali yattadihul maqal ta hanyar buga misali magana takan fito fili a fahimce ta a wani karin magana su ce bil misali ya fahamul himar da misali duk daƙiƙancin mutum ko ƙwaƙwalwar jaki ce da shi sai ya gane to da haka anan ana buga maka misali ne dan ka gane ba ana nufin cewa ƙarfin ikon mutane irin na Allah bane a'a ballantana ka ɗauka cewa yadda mutane ƙirƙira a farko tana ba su wuya ta da komaɗa shi ne mai musu sauƙi kamar shi ma Allah haka ne ba haka bane ba ina fata an gani daka walahul masalul a'la shi Allah yana da sifofi mafiya daukaka daka babu abin da ke masa wahala kuma babu abin da ke gagarar sa aya tana cikin suratul rum aya ta 27 fa hadha raddun ala hadha aljahidi shek fauzan yace wannan aya mai da martani ne ga wancan mai musun ikon Allah na cewa zai dawo da halitta bayan ya tafi da ita wanda aka faɗa a cikin suratu yasin da yace man yuhyil izama wa hiya ramim qala ta'ala shi yasa Allah ya faɗa yana mai mayan masa da martani yace wa nasiya khalqahu ya manta asalin halittarsa domin da dan adam zai tuna da asalin halittarsa daga babu aka same shi to ba zai yi musun ikon Allah ba da haka Allah yace wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha أول مرة وهو بكل خلق عليم أي نسي أنه في الأول كان لا شيء ولا وجود له أبن في يامن تا أكرم فرقو شيدا باكومي بني باب الشي كما يدعى الله يتي هل أتى على الإنسان إين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا للي هل أنا ما لمن لغا لتفسيري سكتي معنى شيني قد أي قد أتى على الإنسان هين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا تبس an yi wani zamani da ɗan adam bai san ina yake ba kuma babu shi sau da dama nakan buga wani misali da wani abu da ya faru da wata ‘yar yayata kun san a da can kamar irin shekara ashirin da biyar baya zuwa talatin idan za a yi aure a bukukuwanmu ana yin wani abu sunansa a matsayina lokacin bidiyo kyamara wacce ake ɗauka a kafaɗa kasan mai zare idan an ɗaura aure za a zo a bi abokan ango kowa yana faɗar matsayinsa da kuma ‘yan uwan ango to a wannan lokacin abin da ake ce wannan abin a matsayina a zo gidansu amarya ma a zo wajen baba amarya a matsayina na uwa amarya ni ce kaza kaza a matsayina na baban ango ni ne kaza kaza a matsayina na angon na kanin ango ni ne kaza kaza to a lokacin abin da muke ce masa a matsayina to akwai wata yayanmu an yi bikinta duk a bikinta an yi wannan a matsayina ɗin duk mun fito mun gabatar da kanmu to shi kaset ɗin daman idan an gama an je an yi editing an gyara sai a kawo shi gidan amarya yadda ake yi idan baƙi suka zo gidan amarya a lokacin farko-farkon amarci kuma lokacin lalacewa wutanmu ba ta kai haka ba to sai a sa wannan kaset ɗin sai a rinka ganin biki a nan ne za a rinka ganin an yi kaza an yi kaza wani lokaci har barayi in suka yi sata ta wannan ake gano su sai a ga ga wata can tana sinke abinci ga wani can ya buɗe jakan wani ga kaza duk ana gani to wannan yayi ta mu sai ta haifi yarta yar sai ta tasa yanzu yar babban likita ce a cikin asibitocin Kano ba zan faɗa ba kar a gano to shine yarinyar wata rana muna gidan gidansu ta dan tasa irin yarinya ce mai surutu shine aka sa wannan kaset din ake gani sai ta ga ga ankulwa ne ga kawuwa ne ga baffawa ne shine sai ta taba babarta tace hajiya hajiya sai uwar ta saurare ta ta ce me ta ce wai ni ina nake ne ta ga duk ta ga kowa ita ce bata ga kanta ba to wannan tambayar da ta yi a karan farko uwar bata amsa ba saboda ba amsa aka ci gaba da kallo ta sake taba hajiya wai ni ina nake ne tace ke kin ci gidanku amsa kenan yanzu da za ka rufe idanka mu dauka shekarar ka 20 shekarar ka 50 to shekara 55 baya kana ina baka isa ka bawa kanka amsa ba an wuce lissafin ka yanzu sau da dama mukan dauki hotunan iyayenmu suna yan mata ko ba haka ba mutum zai ga hoton mahaifiyarsa tana budurwa bata yi aure ba hoton kakarsa tana budurwa ita ma bata yi mata aure ba hoton babanka yana saurayi ka tambayi kanka a lokacin kana ina baka nan baka san inda kake ba ya wuce lissafin ka to duk duniya da za a yi ribas a koma baya za a zo lokacin da lissafi ya kure kowa ba wanda ya isa ya dorar da komai shine Allah ce dan adam bai san an yi wani lokacin da babu shi bane bai isa ya dorar da komai ba kuma malamai suka ce ba wai babu mu bane muna nan amma Allah ya aje mu a wajen da ya wuce tunanin mu ba mu isa mu san inda muke ba domin lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu gaba ɗaya ya halicci halittar da zai yi ta tsatsan annabi Adamu ƙwayoyin halitta na ‘yan adam gaba ɗaya Allah ya yi sai loda su a bayan Adamu shine wa iz akaza rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin duk da kafin ubansa ya haife shi yana jikin uban amma uban bai san bai san ina yake ba amma an aje maka shi a jikinka kwaya halitta tasa tana jikinka kaga wannan iko ne na Allah ya samar da mu daga babu an yi lokacin da bamu isa mu gano ina muke ba to wannan shi yake nuna maka ikon Allah kuma zai zo ya tafiyar da mu duka a neme mu a rasa yadda da babu mu ya kawo mu zai zo ya tafi da mu sannan kuma ya sake dawo da mu to amma rashin hankalin wasu da rashin imani da rashin rabo Allah da da babu kai ya kawo ka kuma ya zo ya tafi da kai sai ya ce zan dawo da kai kuma sai ka ce bai isa ba dan Allah ina hankali a cikin wannan an banda tsabar tabewa ai kalmar bai isa ba ma bata dace da Allah ba isa kan ai ta kare ga Allah subhanahu wata'ala to da haka shine Sheikh Fauzan yake cewa annahu nasiya nasiya annahu fil azali kana la shay'a wala wujuda lahu duk me musun tashin alkiyama da musun dawo da matattu ya manta da fa babu shi kamar yadda yanzu abin da yasa yake ganin ba za a iya ba saboda ya ga babu to ai dadin ma babun ce kuma aka kawo to shine sai kawo wannan aya hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura ai kad ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura an yi zamanin da dan adam bai san ina yake ba a duniya to daga baya Allah madaukin sarki yazo ya samar da shi inna khalaqal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira nasiya anna Allah awjadahu min adamin ya manta cewa Allah ne ya samar da shi daga babu فهو شيك الله يجمع هذه العظام المتفرقه shi zai tattara waɗannan ƙasusuwa da suka warwatse a cikin kabari bayan an binne mutum walluhumal mumazzaqa da wannan naman da ya ceccece ya bi ƙasa watturaba da ita kanta ƙasar allazi tahallala minha wanda ƙasusuwan suka rikida suka zama ita naman ma ya rididdige ya bita to duk Allah zai tattara wannan ƙasusuwan da ƙasar wajen ya mai da su yadda suke wa hadhihi shu'uru da waɗannan gasu mana gashin jikin dan adam da aka binne shi da shi an binne mutum da gashin kai da gashin hamata da gashin gaba da gashin kirji da gashin hannu da gashin kafa duk wannan gashin Allah ya ajiye su a cikin ƙasa suna nan kuma sai ya dawo maka da kayanka shi yasa ma a wani wajen Allah yake bala ayahsabu al-insanu allan najma'a idamahu sai Allah ya ce bala qadirina ala an nusawiya bananahu tsammanin dan adam ba za mu dawo da shi yadda yake ba ba za mu tattara kashinsa daga ƙasa mu dawo da shi ba Allah ce bala bar wannan zance qadirina ala an nusawiya banana wallahi hatta tsawon in yatsunsa sai mun dawo masa da su yadda suke daidai da kuskure na wannan dan yatsan yadda yafi wannan a samu wannan ya dawo shine mai tsawo wancan yayi ƙasa ba za a samu ba kai daidai da zanen hannunka sai Allah ya dawo maka da kayanka yadda yake Daka ikon Allah ya fi ganin ya fi gaban tunani, ya fi gaban hankalin mai hankali, ya fi gaban wayan mai wayo. In an ce Allah sallamawa ake, amma lissafin ya wuce ɗan adam. Ba za ka daɗa gane wannan ba, ka daɗa sakankancewa da wannan ba, sai kana kallon technology na duniya na yanzu. Yanzu kun ga wannan zanen hannun da kuke gani ko? Masana halittar ɗan adam suka ce, kowa nasa daban, ko ‘ya'ya ba sa gadan na iyaye. Yanzu ka je ka tara mutane ko nawa ne ku gwada ku gani za ka ga kowa nasa daban. Allah bai maimaita na wani ba, kowa nasa daban. Tun farkon halitta, da haka wani kod ne na halitta Allah yake da shi, kowa da nasa. to yanzu ka tambayi masana kimiyya da fasaha wannan wayar da kake gani ta hannu da muke rike da ita kowace waya da ka sani a duniya tana da wata lamba kuma ba a maimaitawa kowa ta ta daba daka idan bature yau yana so ya gano ka da wayar hannunka zai gano ka domin lambar da take jikin kowace waya ba a maimaita ta ba to wannan kamar kwaikwayon Allah suke ta wannan bangaren idan Allah yana so ya gano ka yana da code number ka kuma kai kadai kake da ita a duniya bai maimaita wani ba zaka sha mamaki wani lokaci sai ka je wani gari kaga wani sun yi kama da wani amma wallahi duk da sun yi kama akwai abin da ya bambanta su tagwaye da kake ganin an haife su cikin su ɗaya sun yi kama da juna amma akwai abin da ya bambanta su kai suke wa kama amma shi ubangijin da ya halicce su ya san kowa ya san abin da ya bambanta kowa daga ɗan uwansa. Idan ka Allah yana ba wa mutane aro na wata dama don kai mai imani ka gane cewa in ɗan adam ma wanda ba kowa ba ya iya wannan to ina ga Ubangijin ɗan adam. Ina ga Ubangijin ɗan adam. Yanzu yau ba inda za ka shiga ka ɓuya in dai kana riƙe da waya hannu. Da network za a biyo ka a kamo ka duk inda kake a duniya. dan adam ne fa yi wa dan adam wannan dabara ba inda zaka shiga ka buyan masa in yana so ya ji sirrinka sai ya ji ta wayarka in yana so ya ga inda kake sai ya biyo network ya kamo ka yanzu ba ku taɓa samun labarin mutumin da ya tafiya zuwa Legas a mota ba yan fashi suka tare su cikin dare ya fita a guje yana gudu cikin daji bai sani ba ya fada wata rijiya da ya fada rijiyar a gefen rijiyar ga kasa tana bacci kuma cikin dare kuma cikin dare da gari ya waye hanyar da aka ba aka fito da shi aka gano shi rahoto aka kai wajen jami'an tsaro na farin kaya suka bi network suka gano inda yake yanzu ba akwai masu sata a cikin mu ba ba a tracking a gano su a ce waya kaza tana waje kaza a unguwa kaza wannan fa ƴan adam ne suka yi mana wannan dan mu zama a tafin hannunsu ina ga ubangijin mutane kana tsammanin zaka je wani waje da Allah ba zai ganka ba wallahi duk abin da kake yana kallon ka kuma yana recording din komai naka yanzu tauraron dan adam aka jefa a sama yake daukar hoton duniya ya nuna ina wane yake ina kaza yake da sauransu tun kafin wannan lokacin Allah ya cika sama da taurari kyamarori ne suna daukar komai wata da rana suna nan suna masa aiki suna rikodin komai akwai inda zaka je ne ba rana a shikenan an dauka an gama daukan hotonka ba inda zaka shiga ka kuya kai dan isa ma abinda Allah zai nuna mana a ranar lahira idan Allah yana so ya san data game da kai me kai baya bukata ya ce kai kaza kai kaza ai da hannuwa kai duk waɗannan hannuwan suna rikodin. a jikin hannun nan naka kai ne baka gani kuma baka isa ka gani ba baka sani ba amma akwai memory da Allah ya sa maka yana recording komai da haka a ranar lahira Allah zai ce hannu ga ya mana me akai da kai hannu zai ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza al yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين da aka kafiri idan aka sa jikinsa ya magana ido ya faɗa hanci ya faɗa baki ya faɗa kafa ta faɗa komai ya faɗa an rufe bakin sai Allah ya buɗe baki ya ce to kuma yanzu kai ka ƙare da kanka in ka ce ba kai ba hannunka ya ce an yi da shi aka yi in ka ce ba ya ba kafarka ta ce an yi da ita aka yi sai baki ya koma yana zargin jiki wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina baki zai ce kai hannu me yasa kai mana wannan tonan asiri ke kafa me yasa kika fallasa qalu an taqana Allahu alladhi an taqa kulli shay wa huwa khalaqakum awwala marra gaɓoɓi za su ce da baki ubangijin da ya ba komai ikon magana muwa shi ya ba mu kuma ba mu isa muke ba ashe abinda wannan yake nunawa ganin damar Allah ne baki yake magana in Allah ya ga dama hannu ma zai magana ba sai baki ba Allah da ya ba baki ikon magana yana da damar ya ba me hannu ma ikon magana da haka ikon Allah ya fi gaban tunanin dan adam da haka mu mun yi imani mun sallama da haka hatta gashin mutum da ya rididdige a cikin ƙasa ya baje yu'iduha kama kanat Allah zai dawo maka da gashin ka kamar yadda yake domin ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma yace kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa dan alaina inna kunna fa'ilin kama kanat kama yadda suka kasance wa min ayatihi Ubangiji ya ce yana daga cikin abubuwan da ke nuna girman Allah da isassa an ta koma sama wal ardu bi amrihi sama da ƙasa suna tsayuwa ne da umarnin Allah shi ya ce su tsaya idan ba dan Allah ya tsayar da sama ko ƙasa ba duk duniya ba wanda isa ya tsayar da sama ba wanda isa ya tsayar da ƙasa thumma idza da'akum da'watan min al ardi idza antum takhrujuna idan Allah ya kira ku kira ɗaya tak daga ƙasa kawai sai dai ku ga kuna fitowa kalma ɗaya ce kaɗai Allah zai ce ku fito shi kenan magana ta ƙare shi yasa ya ce fa inna ma hiya zajaratun wahida fa idza hum bisahira tsawa ɗaya kawai zamu sa mala'ika ya musu duk sai kaga sun fito wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar wa ma amruna illa kalamhi al basari wa ma amru sa'ati illa kalamhi al basari aw huwa aqrab haka idan Allah yana so ya dawo da halittunsa kalma ɗaya ce tak kuma saboda isa ba shi zai magana ba mala'ika zai ce ga ya musu hoto an gane ko? to da haka Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne cikin dukkan abin da ya so ya aiwatar ba abin da ke gagararsa wannan aya tana cikin suratu rum aya ta 25 a wani wajen Allah ya ce wani fika fi suri za a yi busa cikin kaho fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi da halittar da ke cikin sama da ƙasa za ta faɗi ta mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama Ina akwai halittar da ba za su mutu ba Allah ya togace su ta ta mashi'atihi kuma ganin damar sa yasa ashe kenan kaga mutuwa ganin damar Allah ne idan Allah bai ga dama ba ko kai kake so ka mutu ba za ka mutu ba amma in ya so ka mutu don duk duniya za ta taru ba ta isa ta hana ka ba sai ka mutu saboda ran nasa ne a hannunsa yake shi yasa yake wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala ba wata rai da ta isa ta mutu sai Allah ya ga dama mutuwa a hannun Allah take rayuwa a hannun Allah take in ya so ka mutu sai ka mutu in bai so ka mutu ba in duk duniya za su taru dan su kashe ka ba za ka mutu ba ba su ma isa su kashe kan ba ashe wannan yana nuna karka ji tsoron kowa ka ji tsoron wa Allah shine mai iko a kanka ba wani mai iko a kanka duk wani kurari da dan adam zai yi na banza ne abin da yake cewa zai makan shi ma bai wuce a yi masa ba shi ma tsoronsa yake idan me za ka tsaya kana tsoron iska tsoron da masa tsumma da masa kwali Allah shi ne abin tsoro fala ta kafuhum wa kafuni in kuntum mu'minin fala ta shauhum wa shauni wa li'utimma ni'mati alaikum fala annakum tahtadun ubangiji madaukakin sarki yace thumma nufiqa fihi ukhra sannan za a sake busa ta kaho karo na biyu an gane ko fa idahum qiyamun yanzurun kawai sai kaga mutane a tsaye suna jiran ya za a yi da su kowa ido ya zazzaro an gane ko shine zaka ji mutane suna ya wailana man ba asana min marqadina haza kai ta mu wai ta yadda mu daga wannan bacci namu bacci suna nufin mutuwa domin mutuwa daga cikin sunayenta bacci bacci sunaye ne daga cikin sunayen mutuwa ba wuce ma ce bacci kanin mutuwa haka duk wanda ya mutu yanzu yana kwance yana bacci ne wa kuma akwai ranar da za a tashe shi da an tashi alkiyama zaka ji suna ya wailana man ba asana min marqadina kai can mu waye tashe mu daga baccin nan namu sai mala'iku su ce haza ma wa'adar rahmanu wannan shine alƙawarin da Allah ya muku daman zai tashe ku wa sadaqal mursaluna manzanni sun yi gaskiya daman sun gaya muku akwai ranar tashi da haka malai ce wahiya nafhatul ba'si ita busa ta biyun ita ce ta tashi ta farkon kuma ta mutuwa ce wanda kuma manzo Allah ya ce tsakanin su shekara 40 ne ko kai ne ƙarshen wanda zaka mutu a duniya to kan ai tashin alkiyama sai an yi shekara 40 bayan na ƙarshen mutuwa ya mutu dan Allah shekara arba'in ko wasa ce sai ka yi ta a cikin ƙasa ko kai ne na ƙarshen mutuwa ballantana tun daga zamanin annabi adamu ake mutuwa yanzu Allah kaɗai ya san adadin shekarun da mutanen da suka rayu da annabi adamu suka yi a ƙasa miliyoyin shekarun da ba wanda ya san iyakarsu sai Allah yanzu ko da daga zamanin manzo Allah zuwa yau ka mutu kana da shekara sama da dubu ɗaya da ɗari biyar fa a ƙasa daga zamanin annabi zuwa yau ko daga zamanin shehu dan fodiyo ka mutu zuwa yau shekara 300 ce fa mutane sun dade suna mutuwa fa kuma an dade ana kwance a cikin kasa fa yanzu shekara 300 nan da aka yi daga zamanin shehu dan fodiyo zuwa yanzu duk makabartun fa sun zama gidaje an shafe su yau duk inda dan adam yake rayuwa wajen zaman wasu ne a da ko dai gonakinsu ne ko makabartunsu ne ko menene nasu maimai kawai ake wasu su mutu wasu su zo wasu tafi wasu su zo haka Allah ke ta juya duniya makabarta kaza a dade ana binnewa ta cika a batta in an tafi an tafi ta zama fili a zo a yanka fulotai wasu su zo su dora gidaje a ci gaba da rayuwa haka fa ake ta yi kuma wallahi ko mun dade wannan da aka yi a ƙasa sai an tashi karamin misali shine bacci da tashi in dai ka yadda ana bacci kuma ana tashi to an mutu kuma za a tashi kullum na buga misali yadda mutane za su gane haka yanzu ka je inda ya fi ko ina ci kowa da rana da ƙyar ake wucewa mu a kano nan kamar ka ce tsakiyar sabon gari kasuwar sabon gari ko inda yake da gosulo da cunkoso irin su sun ɗin nan da sauransu da rana za ka ga da ƙyar za ka iya shiga amma ka je wajen ƙarfe ukun dare ka gani za ka gaban kowa kowa ya tafi to allan da yake ɗauke mutane da daddare ka daina jin motsin kowa to haka zai kashe kowa yanzu idan Allah ya ga dama irin karfe ukun daren nan kowa yana bacci duk rahukan suna hannun Allah in ya ga dama kawai abin da zai ba zan mayar ba shikenan da safe shikenan ba bai tashi shi yasa yace wa huwa allazi yatawaffakum bil laili shi yake fa karbar rahukan ku da daddare ku bacci wa ya'lamu ma jaratun bin nahari kuma ya san me kuke da rana الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Allah shi yake karɓar rawukanku in kun zo mutuwa kamar yadda shi yake karɓar rawukanku lokacin bacci shi yasa wani za a kwanta da shi lafiya Allah ya karɓi ran amma ba zai dawo masa da shi ba sai ka ji an ce da ya kwanta bai tashi ba shikenan ya tafi ma'ana shi ba a ga dama a dawo da nasa ba amma kai kuma sai a dawo da naka haka Allah mai cikakken iko ne subhanahu wata'ala da haka yace fal awwalu fal ula busar farko nafakatu sa'iqi wal mauti ita ce busan mutuwa da sumewa wasaniya ta biyu nafkatul ba'si ita ce busar tashi sannan Allah ya sake cewa wa nufika fi suri fa idahum min al ajdath ila rabbihim yansilun wa nufika fi suri za a yi busa cikin kaho fa idahum sai kaga su bayi yansiluna suna silalowa min al-ajdasi daga kaburbura lafazin ajdas jam'i ne na jadas jadas suna ne daga cikin sunayen kabari an gane ko kamar yadda akan ce da shi rams ramsu ma suna ne daga cikin sunayen kabari akan ce ramsu akan ce kaburu akan ce jadasu to da ka fa'izahum kawai sai kaga mutane yansiluna suna fitowa da sauri min al-ajdasi daga kaburbura suratu yasin surat yasin aya ta 51 ai alquburu suna fitowa daga kaburbura ila rabbihim izuwa ga ubangijin su yansiluna suna silalowa qalu zaka ji suna cewa ya wailana ya kai can mu man ba'athana min marqadina wa ya tashe mu daga baccin mu kalmar marqad ana nufin wajen bacci daga arraqadu raqadu shine annawmu an gane ko akan ce raqida bi ma'ana nama arraqadu annawmu shine Allah ya ce wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud bi ma'ana niyam jam'u raqid wa tahsabuhum in kaga ashabul kahfi lokacin da suke kwance a kogonsu suna bacci tahsabuhum sai ka tsammace su aiqazan a farke suke Allah ya ce wahum ruqudun alhalin bacci suke saboda Allah ya musu wata karama dan ya ba su tsaro da kariya sai yasa suke bacci irin baccin da ake cewa baccin kura wa ya san baccin kura ita kura in tana bacci ba ta rufe ido idan ta abu ɗaya ke amma bacci take saboda tsaro ba ta rufe ido da haka idan ka je wajen kura tana bacci yadda za ka ga ta zaro ma ido sai ka ɗauka a farke take amma bacci take saboda ita haka baccinta yake wai saboda ƙofi da tsaro don tsaro ba don tsoro ba to su ma ashabul kafi haka Allah ya sa suna bacci amma idan su kwala-kwala da haka in ka je sai ka ga sun zuro ma ido ka ɗauka suna nan don karka matso kusa da su amma Allah ya ce wahum rukud bacci suke wani kallibuhun za ta lemini wa za ta shimali kuma muke ta jujjuya su daura da dama da hagu idan yanzu ka zo ka tarar da shi yayi haka an jima in ka dawo sai ka tarar yayi haka to sai ka tabbatar kamar yana nan amma ba yana nan bane ba da kansa yake ba Allah ne yake masa haka dan ya samu tsaro domin idan an tabbatar bacci suke to wasu za su yi musu ta'addanci domin galibin yan ta'adda sukan yi amfani da lokacin me bacci in sun tabbatar bacci kake sai su afko maka shi ne ashabul kafi duk da suna bacci amma Allah yana so su samu tsaro kada a yi musu ta'addanci to shi ne sai ba su wani yanayi da daga nesa sai ka ɗauka ba baccin suke ba amma kuma a hakikanin bacci a hakikanin zahiri bacci suke yi to da ka dai ubangiji subhanahu wataala ya ce kalu zaka ji sun ce ya wailana kai can mu man ba asana min marqadina da ka marqad alawzani maf'al ismu makan kenan waye tashe mu daga wajen baccin mu wasu malamai suka ce min markadina ai min raqadina daga baccin mu ake nufi an gane ko to shine Allah ya ce hadha ma wa'ada rahmanu kalmar hadha ma wa'ada rahmanu malaman tafsiri sun ce ba maganar su waɗanda suka tashi daga kabarin bane maganar mala'iku ne mala'iku za su ce da su hadha ma wa'ada rahmanu wannan shine abin da Allah ya alkawari a cikin Qur'ani cewa zai tashe mu zai tashe mu bayan mutuwa to ga alkawarin wa sadaqal mursaluna kuma manzanni sun yi gaskiya domin daman sun gaya mana cewa hakan zai faru aya tana cikin suratu yasin aya ta 51 zuwa 52 fallahu qadirun ala kulli shay'in dan haka Allah mai iko ne a bisa dukkan komai wa hadha raddun ala al-kuffari wannan kuma raddi ne ga kafirai allazina yu'jizuna Allah an ihya'il mauta waɗanda suke jingina wa Allah gajiyawa ta fuskar rayar da matattu suna ganin Allah ba zai iya ba wal iyazu billah shi kuma Allah ya ce inna Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama Allah ba abin da yake gagararsa ko ya gajiyar da shi a sama ko a ƙasa daka ta da matattu ba zai gagara Allah ba amma su kafirai suna jinginawa Allah madaukakin sarki gajiyawa suna cewa Allah ba zai iya haka ba wai adatihim kuma suke jingina wa Allah gajiyawa ta fuskar ikon ya dawo da su kama kanu kamar yadda suka kasance. Kala ta'ala shi ne Allah maɗaukakin sarki ce, a yasabul insanu Allah na jama'a izama, shin ɗan adam yana tsammanin ba za mu iya daidaita ƙasusuwansa ba mu dawo da halittarsa yadda take? Sai Allah ce, bala, bari wannan zance da ɗan adam yake yi, ana nufin ɗan adam ɗin da ya zama kafuri. Me musun tashin alkiyama, bar wannan zance nasa domin kalmar bala a nan lil idrab an gane ko wal inka ba haka bane qadirina ala an nusawiya bananahu lalle mu masu cikakken iko ne na mu dawo masa da halittarsa har mu daidaita yan yatsun hannunsa aya tana cikin suratul qiyama aya ta 3 zuwa aya ta 4 yauma yakhrujuna min al ajdaf Allah yace tuna musu ranar da za su fito daga kaburbura sira'an da gaggawa ka annahum ila nusubin yufiduna kai ka ce rigirgir suke zuwa ga wani abin da aka sanya musu shi na tsere don su je su taba a matsayin sha kalmar nusub jam'i ne na nasab akan ce nasab mufrad din nusub shine jam'i an gane ko kamar asadu ne da usudu an gane ko To malamai suka ce ita kalmar nasabu din abinda ake nufi da shi shine idan za a yi tsere ai akan sa wani abu a ce duk wanda ya je ya taba nan ya sha wannan shine asalin kalmar nasab to mutane lokacin da za a tashi alkiyama za su fito daga kabari za ka ga a guje suke fitowa kamar wanda aka sanya musu gasar tsere za su je su taba wajen sha shine Allah ya ce yakhrujuna minal ajdasi sira'an za ka ga suna fitowa daga kaburbura a gaggauce da sauri da sauri a guje a wata ayar Allah ce ka annahum jaradun muntashir kai ka ce taura abin nan fari ne irin farin dango din nan mun san farin dango wani nau'i ne na fari da suke durfafa gona su ba sa tafiya kwaya ɗaiɗai akwai farar da zaka ga ɗaya can ɗaya can ɗaya can to ba irin wannan ba su farin da suke zuwa su cinye amfanin gona ga manoma su a tare suke tafiya da yawa in suka sauka waje tare za su sauka in za su tashi tare za su tashi to su ake kira farin dango da Hausa shine Allah yake ka annahum jaradun kai ka ce su farin dango ne muntashirun wanda suka watsu a cikin gona to haka zaka ga mutane suna fitowa daga kaburbura suna watsuwa a duniya kowa yana ta kansa to amma a wannan aya sai Allah ya ce ka annahum jarad ka annahum ila nusbin yufiduna kai ka ce gaugawa suke zuwa ga taba wani abin da aka sanya musu shi a matsayin sha a yayin tsere wannan aya tana cikin suratul ma'arij aya ta 43 Sheikh Fauzan yace hadhihi qudratullahi wa iradatuhu wannan shine ikon Allah da nufinsa wa mashi'atuhu da ganin damarsa la yu'jizuhu shay'un wanda ba abin da ke gagararsa lakin lakin ba'd al-makhluqina yaqisu Allah bi khalqihi sai dai wasu daga cikin bayi suna kwatanta Allah da kansu fa yastabidu al-ba'sa sai suke ganin tashin alkiyama ba zai yi ba domin a ikon dan adam ne dan adam ba zai iya tashin dan adam ba to sai suke ganin yadda mutum ba zai iya ba kamar Allah ma ba zai iya ba akwai masu irin wannan tunanin duk abin da dan adam ba zai iya ba Allah ma ba zai iya ba wal iyaz billah wanda ba haka bane Allah ba bawa bane bawa ba Allah bane ikon Allah iko ne wanda bai da iyaka ikon bawa iko ne wanda yake da iyaka akwai abin da bawa ke iyawa akwai abin da ba zai iya ba amma shi Allah babu abin da baya iyawa li'annahu fi nazarihi mustahil domin su a ganin su su a kankin kansu ba za su iya yin haka ba da haka tunda ba za su iya ba Allah ma wal iyaz billah a tunanin su ba zai iya ba wala yanzuru ila qudratillahi su ba sa kallon ikon Allah wanda ya ya sha bamban da ikon mutane wala yaqduru Allahu wala yaqduru Allah haqqa qadarihi kuma ba sa bawa Allah matsayinsa irin wanda ya dace da shi shine da Allah ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadarihi basu girmama Allah irin girmama wanda ta dace da shi ba shine ma'anar ayar وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء بس جرم ما الله بإرن جرما دي داتي أباك وألا دومن سنتي ألا بي أيكو وندان أدب كوري وألا النبتر من ظنن دي أيكو رشن جرم ما الله يهودا سنتي ألا بي أيكو ونبا ما أنزل الله على بشر من شيء ألا بي تقع أيكو دا سوكا دواهي وندان أدب suna nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba annaba ba annabin Allah bane wa yaquluna wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala to haka nan Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wannan aya tana da cikin ayoyin da suke shan wahala a wajen malam Bahaushe wajen fadarta wa man qadarallaha hankan qadari ya cakuɗa ta a faɗa kuma ya bata ma'ana ganin damarsa shi a wajen Bahaushe kaddara aya tana magana ne akan kaddara haka idan wani abu ya faru sai a ce to wa man qadarallah haqqan qadari ma'ana abin da Allah ya faru haka ya kaddara haka zai faru ba haka ayat take nufi ba ita ayat tana magana ne akan qadaru qadaru na ma'anar matsayi ba qadaru na ma'anar alqudratu qaddara abu ba ba haka bane ba akwai qadaru ana nufin matsayi an gane ko ko qadaru ana nufin qaddara na sanya wa komai gwargwado na farawa da na karewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar thumma ji'ta ala qadarin ya Musa wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu wannan daban amma qadaru da ma'anar girma da daukaka to ita aya take nufi wa ma qadarullaha haqqa qadarihi basu girmama Allah irin girman da ya dace a bashi ba an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala yana da cikakken iko ne duk abin da yake so babu abin da ke gagararsa wannan shine wajibin da ya zama tilas dukkan wani bawa ya sani kuma ka sani Allah shi kadai yake da wannan banda Allah babu wanda yake da wannan an gane ko domin duk abin da yake na Allah ne to Allah shi kadai yake da shi babu wani wanda yake da shi in ba Allah ba da haka wani yazo ya ce maka shehuwa ne yana tada matattu ko shehuwa ne yana tada wannan ƙarya ne ko annabi Isa da ya tada matattu sai ya ce me bi iznillah anni akhluqu lakum min at-tiri kayati at-tiri fa anfuku fihi fa yakunu tayran bi iznillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi iznillah amma wani yazo ya ce maka shehuwa ne ya tada matace shehuwa ne ya tada kaza shehuwa ne kaza ƙarya ne babu wannan Allah kadai shi yake da ikon wannan in ya ga dama ya ba annabawa a matsayin mu'jiza amma duk mutumin da ba annabi ba kuma ba salihin bawa ba abinda ake nufi da salihin bawa wanda yake kan koyawar Qur'ani da sunnar manzo Allah amma kawai a ce maka wani wuridi ne wani lazimi ne wani ƙudubi ne wani arifi ne wani kaza ƙarya yake tsafi yake tsafi yake na sha gaya muku ya tabbata a sunna manzo Allah yakan yi kwana biyu uku bai ci abinci ba kuma ya gaya wa sahabbai ni ba kamar ku nake ba ni Allah yana ci da ni yana sha da ni azumi uku annabi zai yi bai buɗe baki ba bai yi sahur ba sahabbai suka rinka koyi da shi yace ku dena ni ba irin ku bane kaga dai karama da wilaya ta kai ta sahabbai amma da suka ce za su gwada su ma suka fara yi aka rinka ɗauko su ana kawo su gaban annabi yana cewa ba na ce ku daina ba amma su sai su ki sai su ce sai sun gwada manzo Allah an yi na ɗaya an yi na biyu sai aka ga watan karamar sallah yace Allah ya so ku wallahi da gobe sai na sake dorewa in ga masu taurin kai ku ci gaba da yi ku sani inni lastu ka hayatikum ni ba kamar ku ba to amma yau sai a samu wani shehi a cewa ya shiga halwa kwana uku bai ci abinci ba kwana 40 bai ci abinci ba cikin abin da zaka ji an tijaniya suna faɗa tarbiya tarbiya daga ciki akwai wannan ka shiga a hada ka da wurdi da dogon carbi a saka a daki mai duhu a ce kakka ga haske ko daidai da silin kan allura kuma a ce wai kakka ci abinci mai tuwa mai nauyi nauyi sai dai mai ruwa ruwa sai ce ai shehuwa na ma yayi haka kuma wallahi ƙarya ne duk shehun da ya kwana uku hudu bai ci abinci ba ko in zai shiga halwar ku caje aljihunsa akwai karamu akwai bushashiyar gurasa sai su mummatse ta sa aljihun su shiga sai a ta miƙo musu ruwa suna jika gurasa suna cinyewa wai dai dan dole sai an yi maka ci da buguzin ci da buguzin to irin wannan yana faruwa duk dan a rudi bayi a rudi talakawa a rudi na ƙasa ta ce ka ai shehu ya ban mamaki kwana kaza fa bai ci abinci ba abinda zaka gwada a hankalce da shehun nan naka da sahabbai waye sahabbai kwana biyu uku ba su ci abinci ba suka rinka suma saboda Allah yayi dan adam dole ya ci dole ya sha to kuma yana daga cikin abin da ke ja idan mutum an sa shi a wannan ɗakin kwana arba'in bai ci abu mai tauri ba kullum kana ta shan kunu kana ta zawo kana ta fitsari to sai a fito da kai a ce a gwada wai tarbiya ta samu sai a daga maka komai me wannan in ka ce takarda ce ya kalarta kaza sai a ce ba ta samu ba a mai da kai to kaga dole mutum in ya sha wahala in an daga wannan sai ya ce shine wai me yake nufi shine din nan wai Allah sai komai ya zama Allah a idanka to sannan Allah ya kiyashe mu da haka dai ya'yan uwa masu albarka duk abin da yake na Allah ne to na Allah ne shi kadai Allah bai da kishiya bai da abokin tarayya bai da sa'a da haka Allah subhanahu wataala ba zai yi a ce yana da kaza wani kuma yana da irinsa ba ko yana kaza wani ma yana yi ba a'a subhanahu wataala bisa ga ka'idar laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir da haka yace hadhihi qudratullahi wa iradatuhu wa mashi'atuhu bi khalqihi an gane ko lakin ba'd al-makhluqin yaqisu Allah bi khalqihi fayastab'idu al-ba'tha da haka wasu daga cikin bayi suna ganin tashin alkiyama ba zai ba saboda sun kwatanta Allah da bayi li'anna fi nazarihi mustahilun wa la yanzuru ila qudrati Allah wa la yaqdiru Allah haqqa qadarihi wa hadha min al-jahl billah wannan kuma yana daga cikin jahilci na rashin sanin Allah ka rinka daukar cewa Allah abinda wani bai iya ba Allah ma ba zai iya ba abinda Allah madaukakin sarki yayi wani ma zai iya to kowaye wannan wanan ya nuna baka san Allah ba ko annabawa kace za su yi irin abinda Allah yake to ya nuna baka san Allah ba domin Allah madaukakin sarki mahalicci ne annabawa ababan halitta ne ba yadda kuma zaka yi ka kwatanta mahalicci da wa da abin halitta Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullah